الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيكا كبيرا فخذا أحدنا مكانه إنا لنراك من المحسنين قال معز الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياك ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نهب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إصدارنا يا ربنا يا كارك الأوالم وخلب بيننا وبين كل ظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم to alhamdulillah a yau muna sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan march shekara na da dubu biyu da ashirin da hudu na miladiya a yau insha Allahu za mu ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani da muka saba ana yi kullum a cikin wannan wata mai girma a yau insha Allahu za mu tashi inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykan kabira fa kuzhadana makana inna naraka min almuhsinin qala ma'azallah anna kuza illa man wajadana mata'ana indahu inna idhal lazalimun To, alhamdulillah, insha Allahu, yau a wannan aya za mu tashi, aya ta saba'in da takwas, wanda jiya mun kwana a aya ta saba'in da bakwai, da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana, yake ba mu labari game da abin da ya kasance da annabi Yusuf da kuma ‘yan uwan annabi Yusuf. Annabi Yusuf, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kazalika kidna li yusufa ma kana li yakuza akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin aliyim qalu in yasrik faqad saraka akul lahu min qablu fasarraha yusufa fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharru makanan wallahu a'lamu bima tasifun Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana cewa duk waɗannan abubuwan da aka ambata na baya game da annabi Yusuf. Annabi Yusuf yana so ya riƙi ɗan uwansa a lokacin da ɗan uwan shi ya zo wajensa da shi da sauran ‘yan uwan gaba ɗayansu su goma sha ɗaya. Da suka zo annabi Yusuf ya faɗa wa ɗan uwan nasa shi ne annabi Yusuf. Annabi Yusuf ya ce, wato ɗan uwan annabi Yusuf ya ce, to lalle kau in dai kai ne annabi Yusuf, lalle ba zan rabu da kai ba har abada muna tare. Annabi Yusuf ya ce mashi a ai ba zai yiwu ba. Ka sanya halin da babanmu yake ciki. babanmu yana cikin wato damuwa na rabuwa ta da shi sannan kuma yanzu idan muka rike ka dama kuma kai ne ke ebe mai kewa kaga damuwa ta ƙara hawa sama zai ƙara shiga cikin wani yanayin kaga ba zai yi ba a ce za a rike ka kuma nan gurin a ce za mu zauna gaba ɗaya a ce na rike ka sai dai za an wato zan haɗa wani abu wanda zai zamo cewa ka zauna nan ɗin zuwa na ‘yan kwanaki, amma nufin annabi Yusufa ba wai a rufe shi ba dindindin a ce ba zai koma ba a wajen mahaifin, a zai zamo ma lokacin da zai zamo har duka har mahaifan sun zo wajen annabi Yusuf a gaba ɗayansu da ‘yan uwan da dangin gaba ɗaya. To shi ne nan annabi Yusuf ya haɗa shirin da ya haɗa har ya kai ya zamo cewa Bunyaminu ya samu damar da zai zauna a nan wajen ɗin. To wannan shi ne ake ba mu wannan labarin. Shi ne annabi Yusuf bayan ya haɗa wannan abin da zai haɗa game ya ga Bunyamin ya zauna a wajensa har ya ɗauko wani kwanan awo wanda yake yin awon hatsi aka sanya a cikin jakar bunyamin aka ɓoye a ciki da aka ɓoye a ciki bayan sun shiga za su bi sai aka ce ai ku kun yi sata yace ya ku ya ku wannan ayari innakum la sariqun ko lalle cewa dai ku wallahi masu wannan ne eh wallahi ku barayi ne shine da sariqun wallahi ku barayi ne Kurɗabi yana cewa ai wannan da yake cewa innakum la sarifun din shi innakum din kaman tambaya ne aka yi kaman tambaya ne saboda ai ba a kira su su din ba barayi bane ba kawai dai an ce musu ne innakum la sarifun ayyuha wato ayyuha al-iru innakum la sarifun ya ku wannan ayari shin ko dai ku barayi ne ko dai ku barayi ne saboda ai su wasu malaman suna cewa annabawa ne kaga su kuma annabawa ba sa sata in kuma aka tafi ma da cewa a ba annabawan bane amma dai ƴaƴan annabawa ne sannan kuma salihai ne masu zuhudu masu gudun duniya wancan abu da ya faru wannan shedan ne kawai ya dan gitta a tsakani saboda hasara ya kawo wannan abu to amma daga baya kuma suka zama salihai saboda a lokacin da za su zo awan a wajen sarkin a nan misra an ce raƙumman fada suka hau suka taho da su in kuma jakuna ne da yake wasu malaman suna cewa jakuna ne suka taho da su amma dai abin da ya fi ƙarfi shine dai shine dai raƙumman to raƙumman da suka taho da su din daga can kan'ana za su taho musu da sa'auni hatsin takunkumi suka sanya masa fa gaba ɗaya takunkumin da suka sanya masu wai don gudun kar su ci wata ciyawa wadda ba ta su ba kaga ai masu gudun duniya ne ko to ta yaya za a ce sun yi sata to shine sai nan kurɗaje yake ce yake fassara wannan da cewa innakum la sariquna ai tambaya ce aka masu kaman cewa akai haƙiƙa anya ku ba wai barayi bane ba kuwa to shine ai can bayan bayan sun faɗa sai suka ce qalu tallahi laqad alimtum ma ji'ina limin suratul ardi wa ma kunna sariqin suka ce a mu ba barayi bane kaga kaman an ba su kaman sun ba da amsa ne kenan idan ya zama kamar yadda kurɗabi ya faɗa ya ce ai nan tambaya ce akai to kaga nan amsa ne suka bada idan kuma ya zama cewa innakum la sariquna da annabi Yusuf ya faɗa to an ce ya faɗi sariquna din domin abinda abin da ya faru a can baya sun je sun sato shi a wajen mahaifinsa sun zo sun jefa shi a cikin rijiya shine ya kawo wannan kalmai amma ba wai dan wannan kwanan awon ba saboda ai shi wannan kwanan awon ba sata akai ba su suka sanya shi da kansu ko annabi Yusuf ya shirya hakan yace a sanya shi a cikin a cikin kwana hawan dan haka duk wannan tsari din din tana da mafita ko ina annabi Yusuf ba wai yana nufin ba su barayi bane ba to shine a ƙarshe da aka samu wannan kwanan awo a cikin jikar Bunyaminu sai suke cewa qalu in ya sarik fa qad saraka akhun lahu min qablu fa sarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharu makana shi ne suka ce a to ai in ma an samu ma abin satai in ma an samu abin satai wato in an in ma dan uwan nashi Bunyaminu in an samu abin satai a cikin jikkar shi an ce yayi sata to ai dama ko dan uwan shi ma can da ya wuce dama shi ma sata yake eh shi ma ya taba yin sata wato sai suka jingina wannan abin ga Annabi Yusuf alhali kuma abin da suke nufi gaba ɗaya ba sata bane kamar yadda ruwayar malamai suka rawaito akwai manganu guda biyu magana ta farko abin da yasa suka ce ai dama yana da wani dan uwa shi ma ya taba yin satai shine magana ta farko mun faɗi kissan nan ajiya wanda muka ce eh kakan mahaifin kakan kakan mahaifiyar Annabi Yusufa yana bautar wani gwanki na zinare shi kuma Annabi Yusufa duk in ya je wajen wannan kakan nashi sai ya ga yana wannan bautai duk in ya je wajen kakan nashi sai ya ga yana wannan bautai wata rana da ya zo sai wata na sai ya ce wai shi duk in ya je sai ta iske shi kakan nasu yana bautar wannan gwanki to shine mahaifiyar nan har ta bashi goyon ba ta ce in ka je in ka ganshi ka dauke shi ka kakkarya shi eh ka kakkarya shi to kuma shine ya je ya ɗauki wannan gwankin ba tare da ya sani ba ya tafi ya je ya kakkarya shi to shine aka nemi gwanki aka rasa aka nemi gwanki na zinari aka rasa daga baya sai annabi Yusuf ya ce shine ya ɗauke shi to shine shine nan suke cewa wai in ma ai shi Bunyamin ya taɓa yin sata dama dan uwan shi ma taɓa yi kaga wannan kuma ai kusan umarnin Allah ne aka yi umarni ne da kyakkyawan aiki ya yi hani daga mummunan aiki ko saboda gwanci ne ake bauta ma ana bauta ma wani Allah shirka ne ake yi shi kuma dama annabi Yusufa kusan abin da aka aiko su su yi kenan shi ne ma aka aiko su su kira zuwa ga Allah to dan haka sai ya fara yin tun nan kamar ya fara faɗa ne da waɗanda suke bauta ma wani Allah ne to shine sai suka mai da abin da haka wasu kuma malaman suka ce a'a shi annabi Yaquba yana da wata yana da wata yaya wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya suke shi annabi Yaquba kenan dama annabi Yaquba an ce dan dan wane ne eh dan dan annabi Ishaqa ko eh annabi Ishaqa kuma dan dan wa dan dan annabi Ibrahim yawwa to shi annabi Ishaqa yana da wata mata wadda ita ce babba daga cikin ƴaƴayensa to ita wannan matai ita ce yayar annabi Yaquba to lokacin da annabi Yusuf aka haife shi an yaye shi sai aka kai shi a wajen ita wannan yayar annabi Yaquba tana renan shi tana renan shi tana renan shi to sai annabi Yaquba ya zama cewa soyayyar annabi Yusuf na shiga cikin zuciyarsa sai ya je wajen wannan mata ya tashi ya ce mata da Allah ki bani wannan dan dan in tafi da shi sai ta ce yanzu zuwa zaka ka raba ni da shi eh muna zaune zaka zo ka raba ni da shi yanzu kai kake da ƴaƴaye mazaje ga sunan su da yawa amma sai dai wannan guda ɗaya din shine zaka zo ka amsa ma shine sai ce mata wallahi wato sai yawan tunanin shi yake kowane lokaci tunanin shi yake ina matukar son sa eh shikenan sai ta ce to shikenan je ka dawo sai zuwa gobe in ji ita yayar annabi yaquba kenan ta ce to je ka dawo sai gobe to shine da ya tafi ita kuma yayar tashi akwai wani gyauto da ke gare ta shi wannan gyautan ainihin na annabi ibrahim ne wanda a lokacin da annabi Ibrahim za a jefa shi a cikin wuta mala'ika Jibrilu ya ɗauko wannan gyautan daga aljanna ya sanya mai to shi kuma dama wannan gyautan manyan ƴaƴa ke gadarsa manyan ƴaƴa ke gadarsa duk idan aka haifi ƴaƴa to babban ɗa shi za a ba wannan gyautan shi ba a raba shi gado sai dai babban ɗa shi za a ba to ita kuma wannan yayar annabi Yaquba ta ita ce babbar diyar annabi Ishaqa shi annabi Yaquba kaman kananta ne to shi ne annabi Ibrahim shi kuma dama dan dan wane ne wato shi kuma baban annabi Ishaqa ne ko annabi Ishaqa ya ya karbi wannan gyautar daga an, daga hannun annabi Ibrahim dan haka annabi Ishaqa da yayi wafati ita kuma wannan mata ita ce babba cikin ƴaƴan annabi Ishaqa sai ta dauki wannan gyauta sai ta rike shi a wajenta dan haka da ta cewa annabi Yaquba ya je ya dawo gobe sai tafi da annabi Yusufa shine sai aka dauki wannan gyauta shine ita matan nan ashe ta hada ita ma wani abu yadda za a yi annabi Yusufa ya zauna wajenta shine sai ta dauki wannan gyautar sai ta sanya wa annabi Yusufa shi cikin a cikin jikinsa sai ta dauko kaya ta bi da su saman cikin saman wannan gyautar an gane ta sanya gyautar a cikin jikin annabi Yusufa ta daura mai shi sai ta dauko kayan shi sai ta aza mai shi a sama shikenan annabi Yakuba ya zo zai dauki annabi Yusufa tare da ƴan uwa shikenan sai matan nan ta ce kai kai kai aiko na diba ban ga gyautu na ba na diba ban ga gyautu na ba na nema waye doshi gyautu a zo a kira mutane a ga waye ne ya zo ya sake min gyautu aka je aka yi ta bincike aka je aka yi ta bincike aka je aka yi ta bincike ga annabi yaquba ya zo ɗauka annabi yusufa to ita kuma wannan hikimar da ta yi a shari'a ta annabi yaquba a shari'a ta annabi yaquba duk wanda ya yi sata in ya saci wani abu to wanda aka yi wa satai shi zai rike barawan wajen shi tsawon shekara ɗaya. An gane ko? Wannan ita ce shari'ar annabi Yaquba. Idan aka yi maka sata, to wanda ya ma sata za ka rike shi gidanka ya tama bauta, ya zauna a gidanka tsawon shekara ɗaya. To ita kuma shi ne sai ta sanya wannan gyauta. Shi kenan tana zuwa sai ta hankaɗa rigar annabi Yusuf ya ta ce, La, gashin annabi Yusuf shi ya ɓoye min wannan abin. Shi ne shi kenan ya yi suka ce, To, ya yi sata, ya yi sata. Shi kenan ya ka ce, To, yanzu ya za a yi, yanzu tun da kun ga shi ya ɗaukan man abin nan, ya man satan nan zai tafi man da shi, yanzu kuma ga shi an gane, dole yanzu ka kyale man shi tsawon shekara guda kamar yadda shari'a ta abin ga. Ko? yadda da shari'a ta kayyada akai haka shari'a ta yi umarni akai shikenan annabi yaqubu shi kuma dama annabi ne sai kawo shari'an nan shikenan sai ta to shikenan ai gashi nan na bambaki shi annabi yaqubu dole ya koma to a ƙarshe annabi yusufa bai bar wajen ita yayin annabi yaqubu ba aka ce har sai da tarar har sai da tarar su to wannan abin da aka sanya gyautan nan da aka sa kaga ita dai mace ita ce ta sanya ma yayin annabi yaqubu ita ce ta sanya to wai shine yan uwan a lokacin suke tunowa da wannan magana suke cewa ai in ya sare fakara saraka akun lahu min qablu in ma shi bunyaminin yayi sata dan an samu wannan kwanan awan ai dama dan uwan shi da muke ce muku ya halaka din nan dama kafin yanzu shi ma yayi sata eh to shine sai annabi yusufa fa asarraha yusufa fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrun makana annabi yusufa sai ya bayyana wata jumla wata kalma a cikin zuciyarsa bai bayyana ta ba a gare su wato shine yace antum sharrun makana ai ku ne, ai ku ne masu sharrin matsayi, ku ne masu sharrin matsayi, ku matsayinku shi ne mai sharri. Saboda ku ku ne kuka je kuka sato shi, shi wancan annabi Yusufan ma'ana shi kenan, ku ne kuka zo kuka saci annabi Yusufan kuka je kuka jiwa shi rijiya kuka tare abubuwa daban-daban. Don haka ku ne ku ne masu sharrin matsayi akan haka. Amma har za ku rinka cewa wai wani ya yi sata, to amma nan annabi Yusufa ya faɗe shi a cikin zuciyarsa shine ce wallahu alamu bima tasifun Allah shine masani da abin da kuke ambata a cikin lamarinsa to shine zamu tashi qalu ya ayyuhal azizu to shine da dai aka kama da aka kama Bunyamin annabi Yusuf ya kama Bunyamin ya ajiye shi sai suka ce da shi ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki inna lahu aban shaykan kabira cewa dai wannan fa Bunyamin yana da wani tsoho kabira wanda yake mai girma a cikin jama'ansa nan kabilan din ba wai na asi bane ba na shekan din na abin ga na wai tsuha tukuk din an gane a shekan cewa da shi tsoho ne kabiran wanda yake mai matsayi a cikin jama'arsa wasu malaman kuma sun ce a kabilan din ma'ana tsoho ne tukuk sosai tunda a wani hadisin wanda ya zo daga wato wanda ya zo a cikin wani littafi isasul anbiya wanda yake ba da bayanin cewa annabi Yusufa ya tsufa har sai da ya kai nan naman gidansa, naman gidansa sai da ya zazzago akan gidansa. Idan zai duba ma sai sai ya sa ya ɗaga naman haka, in ya ɗaga naman sannan zai duba abin da zai duba, saboda tsufa. To kaga kenan wannan, wannan hadisin zai tabbatar mana da cewa kabiran ɗinnan abin da ake nufi na shekaru sosai. Ai yana da uba shaikan kabiran tsoho ne sosai tunda tsakanin haɗuwar annabi Ibrahim eh annabi yaquba da annabi yusufa tsawon shekara tamanin ne in ji wasu malaman daga rabuwar annabi yusufa a wajen mahaifinsa ba su ƙara gamuwa da annabi yaquba sai da suke tsawon shekara tamanin sannan suka rabu to shine yace shine sai suka ce su wannan dangin na bunyamin suka ce ya kai wannan sarki yana da uba tsoho wanda yake mai girma mai matsayi a cikin jama'arsa ko kuma tsoho ne sosai tugub. Fa kuz ahadana makanahu, ka riƙi ɗaya daga cikinmu a matsayin bajiransa, kar ka riƙe shi, ka ba mu shi mu tafi da shi domin shi ɗin shi ma yana son shi yana ɗebe mai cewa akan wancan ɗan uwan nashi da ya halaka, ka ba mu shi mu tafi da shi, kuma mun riga mun yi alƙawari da cewa za mu dawo da shi. Inna da raka minal muhsinin hakika mu dai muna ganin ka daga wanda yake kyautatawa a cikin ayyukan ka ganin suna lallashin shi kenan ko suna lallashin shi suna nuna mashi ya hakuri ya taimaka wato a ba su bunyamin da za su tafi da shi qala ma'azallah anna kuza illa man wajada mata'ana indahu inna idzal lazalimun qala sai annabi Yusuf yace kai Allah ya tsare ni anna kuza a ce na riki wani illa man wajara mata ana inda sai dai wanda muka samu kayan mu a wajensa kaga nan wannan shi ya nuna muka cewa din ba a wai kira ba a kiran annabi Yusuf din ko kuma wato annabi Yusuf bai kira Bunyaminin da sata ba saboda ya tabbatar da cewa ba sata yi ba a su suka sanya abin su suka yi wannan shirin dama dan ya zauna dan haka sai ya ce illa man wajara mata ana inda bai ce ba wai illa man saraka mata ana ba an gane ko bai ce ba sai dai wanda ya yi satar kayanmu sai dai ce sai dai wanda muka samu kayanmu a wajensa shi ne kawai za mu riƙe inna izan da zalimuna a idan muka yi haka ai mun kasance daga azalimai kuma gashi ku kuna cewa kuna kuna mana kyakkyawan zato kun ce inna naraka minal muhsinina lalle mun ga ka kana daga masu kyautatawa ayyuka kuma yanzu sai in kama wanda ba shi yayi abin ba ai in ne haka din inna idan la zalimuna ai sai na karance kuma daga waɗanda suka zalunci kawunan su waɗanda da suka zalunci kuma waɗanda ba ba tare da wani laifi suka yi ba a zo a kama su na falan masai a su falan masai a su minuhu halasu najiya قال كبيركم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فررتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falan masta ya asu minhu kala suna jiyan, kala kabiruhum, alam ta'alamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farratum fi Yusuf falanabaraha laraba hatta yazana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. To sai suka ce wato sai Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa mana falan masta ya asu minhu kala su yayin da suka ɗeba cewa daga gare shi kada su sai suka keɓanta suka koma gefe na jiyan suna masu ganawa a tsakaninsu ƙala kabiru hun sai babban su yace alam ta alamu ba ku sani ba anna abakum hakika baban ku kada akaza alaikum musikan ya riki alƙawari a gare ku min Allah daga Allah wa min qablu da ma kafin yanzu ma farratun fi Yusuf abinda kuka yi sakaci a cikin Annabi Yusufa shi ma duk kun zo kun karya duk kun san da wannan kuwa to falan nabaraha larada hatta ya zana bi abi dan haka ni ba zan gushe ba daga wannan gari na Misra har sai babana shine man alƙawari ya ce in taho ko kuma Allah ya yi hukunci a gare ni a ce tashi na mutu wa huwa khairul hakimi shine ke yan mai yin hukunci to lokacin da kaga mun bari a baya cewa suna lallashin shi ko suna cewa a canza a kama wani daga cikin su dama su goma sha ɗaya ne gashi an kama mutum ɗaya shine Binyaminin to shi ne suke cewa a kama ɗaya daga cikinsu sai annabi Yusuf ya ce a'a Allah ya kiyaye ni na kama wanda ba shi ba shi muka samu kayan mu a wajensa ba idan muka yi haka ai mun kasance daga azzalumai to kaga da ya faɗa haka duk yadda suka faɗa annabi Yusuf sai ya fito masa nan duk yadda suka faɗa sai annabi Yusuf ya fito masa nan to dama fa sun zuciya sosai daga nan sai suka kuli suka zuciya ga su kuma dama an ce mutane ne masu ƙarfin tsiya. ‘Ya'yan annabi Yaquba an ce mutane ne masu ƙarfin tsiya. An ce idan mutane a ciki ɗaya daga cikinsu, da mutane dubu ɗari za su nufo shi, duk sai ya watsar da su. Ɗaya daga cikinsu ba su goma nan, ɗaya daga cikinsu, da mutum dubu ɗari zai nufo su aka ce, malamai suka ce da duk sai sun watsar da su. To ina ga su dukansu, wancan suna da zuciya sosai suna da zuciya to sai suka ɗau zuciya wato suka yi fushi saboda sun lallashi annabi Yusuf annabi Yusufa bai ba su goyon baya ba sun nuna masa bai ba su goyon baya ba to shine sai babban su daga cikin su shine Shamun Shamun shine wanda yake da babba wato shine babba a wajen hankali shi kuma Yahuza shine babba a wajen a wajen ra'ayi shi kuma Rubin shine babba a wajen shekaru shi ne babba a wajen shekaru. To da haka Shamu'an ɗin shi ne babba a wajen hankali shi ne ya ce, shi ne ya zuciya a wannan lokacin. Wasu kuma malamai suka ce, a shi dai rubin ɗin shi ne ya zuciya. Da ya zuciya sai ya kirawo su. Da ya kirawo su sai ya ce, shin wai in tambaye ku, kasuwanni na Misira gaba ɗayansu su nawa ne? Kasuwanni na Misira guda nawa ne? To shi kenan sai suka ce, a yau ai kasuwannin misira gaba ɗaya guda goma ne to guda goma ne ke yi ya ce to abin da nake so da ku ku je ku isan man da su wato ku je ku yaƙe su ku tattare mani wajen su ni kuma ku kyale ni da sarkin kawai ku kyale ni da sarkin yawa eh in shi in ji shi wannan rubin din yace ku kyale ni da sarkin ku kuma ku je ku isa man da kasuwannin nan guda goma din nan gaba ɗayan su ku tara nan ku isa man da su ku tare man su abin da yake nufi ko da faɗa ya tashi su za su tare su ba wanda zai iya isowa a inda shi wannan rubin din yake tare da annabi Yusufa. Shi zai isa wa annabi Yusufa ya je zai kama annabi Yusufa ya mai abin da zai mai ya kama Bunyamin saho da shi. Shi kenan rubin ya tafi, jikin shi ya tashi, ya tsuma ya yi fushi, kuma aka ce su idan suka yi fushi. In suka yi fushi ba za su natsu ba. Sai da sharaɗi abu biyu. Na farko, ko sai sun kashe mutane idan suka yi fushi in dai fushin su din da suka yi to sai sun yi yaki sun zubar da jini sun yi yaki tukunna sannan hankalin su zai kwanta na biyu kuma sai idan wasu daga cikin ƴan uwansu suka zo suka shafe su sannan sai su samu natsuwa ƴan uwansu ma'ana wanda ya zama jinin annabi yaquba ne in dai jinin annabi yaquba ne idan ya zo ya shafe su misali kamar yanzu shi rubin ɗin da ya ɗau zuciyar nan. To da a ce ɗaya daga cikin ‘yan uwan nasu ɗin nan su tara, ko da bai sani ba kawai zai zo ya ɗan shafe shi a gefensa, to shi kenan kawai sai ya je subut ba fushin kwata-kwata. To ka ji wannan shi ne sharɗin nasu. To shi ne sai yake faɗa masa yace kada wanda ya kusanto ni kowa ya tafi ku je ku tare man kasuwannin nan ku kyale ne da harshen kuma kawai da wanda ya kusanto ni. Sai suka ce to shi kenan kawai sai rubi da ya taho wajen annabi Yusuf. Ina zuwa zan annabi Yusuf ya ce mashi, sai ya ce mashi, ya ce mai kai sarki, ko ka ba mu bunyamin din nan, ko kuma duk abin da muka yi maka kai ka da. Sai ce, nan sai annabi Yusuf shi ma ya nuna masu, har yake ya ce, to mi za ku ma? Eh, mi za ku yi mani? Ya ce, shi ne nan ya ce, wallahi zan yi ƙara, ƙara ɗaya ma in nai duk wata mata da take da ciki a cikin Misira, saboda ƙara ta ce ta zubar da cikin nan, idan akwai cikin ma ya isa yi wato ɗanɗansa ya haihu, ko da lokacin shi bai ba, saboda ƙara shi kawai saboda ƙarfin sautin da ke gare. Kaji, saboda ƙarfin sautin da ke gare shi, idan ya yi ƙara duk mai ciki sai ta zubar da cikin ta a wannan lokacin. To shi kenan nan gudunan sai annabi Yusuf ya ce sai yake to kai mana to kai mana to da ya ga fa wato hankalin shi wannan ya yi fushi din sosai saboda aka ce idan ya yi fushin sosai in suka yi fushin kamar yadda muka faɗa ba sa samun nutsuwa sai sun zubar da jini ko kuma wani dan uwansu ya zo ya shafe su wanda jinin annabi Yusuf ne aka ce sannan kuma idan suka yi in suka yi fushin gashin jikinsu har huda wannan tufafin su yake zai huda tufafinsu sannan tsakanin kofar shi gashin za ka ga jini na zuba kawai jini ne ke bulbulowa a tsakanin ƙarƙashin gashin saboda saboda zuciya kawai saboda zuciya to shi kira annabi Yusuf fa da ya ga alamun lalle lalle ya ɗauki shi da gaske ke to annabi Yusuf yana da wani ɗan ɗaki kuma kaga shi annabi Yusuf ai jinin wannan ne ko ai jinin annabi Yaquba ne su ba sani bane to shikenan shi kuma annabi Yusuf yana da wani ɗan ɗa namiji sai ya kira shi sai mashi yaren ƙibɗanci. Shi kuma yauwa, yaren ƙibɗanci shi kuma su nan ba sa ji, saboda su abin da suke ji daga larabci sai ibrananci ko shi suke ji. To don haka shi kuma annabi Yusufa sai kira wanda shi ya annabi Yusufa yana jin yare saba'in. Don haka irin wannan yaren na Misira ya koya ma ‘ya'yansu su suna ji. Don haka sai mashi sai mashi wannan yaren sai ya ce mashi je ka wuce ta wajen shi ka shafe shi. To shikenan ɗanɗanan nashi kawai sai taho. ta wajen rubin ɗin. Yana zuwa zuciya kawai sai ɗan shafi shi. Yana shafi shi kawai sai ji sukun kawai shi kenan ba wannan fushin. Kawai sai ji ba fushi kwata-kwata. Ya ce kai. Ya ce amma wani wani iri daga cikin irin annabi Yaƙubu ya shafe ni. Duk yadda za a yi wani iri daga cikin irin annabi Yaƙubu ya shafe ni. Sai ya zo sai ya samu dangin nan guda goma ɗin nan sauran guda tara ɗin ya ce a cikin ku akwai wanda ya shafe ni amma suka ce a'a mu ba mu zo muka shafe ka ba. ba ruwan mu ba mu sani ba yace to duk yadda za a yi daga cikin irin annabi yaqubu ne ya zo ya shafe ni saboda wai na cikin zuciya bai ma san an zo an shafe shi din ba saboda shi wancan yaro ne ya zo kawai ya dan gitta kawai ya shafe cikin ayan annabi zuba sai ga shi fushin ya tafi to ana nan bayan fushin ya tafi daga nan kuma sai ya ƙara ɗaukar wani fushin again to da ya ƙara ɗaukar wani fushin shine sai ya taho ya taho gurin annabi yusufa annabi Yusufa da ya gani to ai shi ma annabi Yusufa shi ma ai dan annabi Yaquba ne yadda suke da karfin shi ma haka yake da karfin yadda Allah ya ba shi wannan baiwa tun da dai na annabta ne na su yayin annabta ne to shi ya haɗa ma da shi annabin ne to kaga kenan akwai ma bambanci to shi kenan kawai sai taho wajen annabi Yusufa yana tahowa wajen annabi Yusufa annabi Yusufa sai ya sa kafa shi sai ya ya tare shi haka yana tare shi sai ya kama hannunsa da ya kama hannunsa sai ya lankwashe hannun shi robin din yana lankwashe hannun shi sai ga robin din ya faɗi ƙasa nan sai annabi Yusufa ya ce kun ɗauka ku kaɗai kuke da ƙarfi ku kaɗai Allah ya ba ƙarfi eh kun ɗauka irin ku ƙabilan su ibranancin ku kaɗai kuke da ƙarfi ne ai akwai waɗanda Allah ya ba ƙarfi bayan ku sai fake da haka shi kenan sai faɗi ƙasa da ya faɗi ƙasa sai ya gani yace kai abin nan ba da za a yi sai ya koma wajen dangin sai ce kun zai da ai kawai ku tahu a zo a canza sa shawarar to shine nan Allah yake faɗa mana wannan din shine ya ka ɗauko iyali dai daidai mahallin shaɗa yake falan masai a suminu yayin da suka da eba cewa ma'ana yayin da suka eba ƙauna na duka hikimomin da suka yi da dabarun da suka yi da abin da suka faɗa wa annabi Yusuf da barazanar da suke da komai yayin da suka eba ƙauna suka gade ba abin da zai yiwu kala su na jiya sai suka koma gefe suka je suna ganawa suna ta yanzu ya kamata a yi ya kamata a yi abin nan fa ba zai yi ba dole sai an yi shawara eh to nan ne suna cikin shawarai kala kabiruhum sai babban su yace shine rubil din rubil sai yace da su alam ta'lamu anna abakum kada akaza alaikum musikan yace yanzu ba ku sani ba hakika ba kun sani ba hakika kun riƙe alƙawari ga babanku babanku ya riƙe alƙawari na cewa za a dawo da annabi Yusuf da shi Bunyamin mun yi alƙawari cewa idan muka tafi da Bunyamin za mu dawo da shi wa min qablu ma farratu fi Yusuf haka nan kuma kafin yanzu ma abinda abinda kuka saka a cikin annabi Yusuf shi ma an yi alƙawarin cewa shi ma annabi Yusuf da aka tafi da shi an yi cewa za a dawo za mu je mu yi kiwo da shi kawai mu yi wasa sai mu dawo da shi amma kuma duk wannan kaga abin bai tabbata ba yanzu kuma ga shi ma bunyaminin sai mun ci wannan alƙawarin kenan sai ya ce a'a falan abrahal arada ni dai ba zan rabu da ƙasar nan ba ba zan rabu da misra ba hatta ya zana li aji sai dai in babana ne yaman izini ya ce ya aiko min ya ce ka dawo gida kawai na ji abin da ya faru na tabbatar da gaske dan haka ka dawo gida au ya hukumar laguli ko kuma in babana bai ce in dawo ba to Allah ya yi hukunci a gare ni shine ko na mutu ko kuma na samu na kubutar da bunyaminin ya zo mu tafi gida tare da shi domin wa huwal khairul hakimin Allah shine fiyayyen mai yin hukunci to duk yadda ya kasance shine abin zai tabbata amma ni dai bazan koma gidan nan ba tunda mun riga mun yi wannan alƙawarin to shine wanda shi wannan shugaban nasu ya faɗi shi babban nasu shine Rubil din ya faɗa masa haka eh na'am irji'u ila abikum
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بناك سرق فما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين sai ogan ya ce da su irju ila abikum faqulu ya abana inna banaka salaqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lil ghaibi hafizin irju ila abikum ku tafi a wajen babanku faqulu ku ce mashi ya abana ya babanmu inna banaka sarak haqiqa dan danka yayi sata wama shahidna amma fa mu dai bamu shaida ba a kansa ba abin da muka shaida a kansa na cewa wannan sate shin abin ya tabbata ko bai tabbata ba ko ko yaya aka yi ko laki aka yi ko ko dai yaya aka yi suka ce mu ba mu tabbatar ba ba mu shaida ba illa bima alimna kawai sai abin da muka sani muka tabbatar na gani da ido an fitar da sa'i a cikin sa kawai wannan mu dai shi muka tabbatar wannan shine shaidan mu wa ma kunna lil baby hatizin sannan kuma baban mu mu ba mu kasance ba hatizina muna masu kiyayewa ai muna sane lil gaibi da gaiba wannan shi wa ma kunna lil gaibi hatizina yana da fuska biyu ne fuskar da ke gare shi na farko ai can baya sun yi alƙawarin za a dawo da shi ko eh to kaga abin da suke so su nuna mu shi mahaifin kada ya tuhume su da cewa ah ba mun yi alƙawari da ku ba to shine suke sauri suka faɗa suka ce ya baban mu ba mu sani ba mu ba mu kasance hatizina ba muna masu kiyayewa ai muna masu sani lilgaibi da gaiba na cewa da mun san shi wannan bunyaminin zai yi sata in mun tafi da shi to da ba mu tafi da shi din ba don haka wannan gaiba ne ba mu sani ba ka yi haƙuri. Ko kuma zai iya zamantowa da ya ce wa ma shahidina illa bima alimna ai cewa dai dan danka yayi sata amma ba mu shaida ba sai abin da muka sani kawai domin kuwa wa ma kunna hakizina ba mu kasance ba masu kiyayewa ba ko kuma masana bilgaibi ga gaiba na cewa shin wai satan nan shi ya je ɗauko ɗin ko ko sa mai akai an gane abin da ake nufi ko to da haka yana da fuska biyu wannan kuma kowane yana hawa wa ma kunna lil gaibi hafizin eh واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون مم.
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم نعم الله سبحانه وتعالى ce واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم bayan sun faɗa mashi haka shikenan da suka ga alamun annabi ya kuwa bai yi da yadda ba bai yadda ba saboda abin da ke tunanowa na can baya na annabi Yusufa haka suka zo suka mai wannan shirin eh dan can ma cewa suka yi eh duk da cewa ba za ka yi imani da mu ba duk da cewa ba za ka gaskata da abin da muke faɗa ba ko da mun kasance mu masu gaskiya ne ko eh ko da mun kasance masu gaskiya ne to amma sunan din da yake a suna da gaskiya sai suka ce wa inna la sadiqun haqiqa mu masu gaskiya ne kaga sabanin wancan sai sabanin wancan sai suka ce wa inna la sadiqun haqiqa mu masu gaskiya ne to shi ne da suka ga cewa alamun bai yadda ba sai suka ce da shi wa ta'ala alqaryatan lati kunna fiha ya baban mu ka je ka tambayi alƙaryar da muka kasance a cikin ta da abin ya faru wato shine nan da aka ce alƙaryata ana nufin ya je tambayi ahalin cikin alƙarye ya tambayi ahalin misiran waɗanda aka yi abin a gabansu ya je ya tambaya domin ya tabbatar da cewa abin haka yake walƙira sannan kuma ya je ya tambayi ayari Allah ce aka banna fiya wannan da muka taho tare da su wannan da muka fuskanto muka fuskanto nan din tare da su muka taho tare da su wa inna la sadiquna haqiqa wallahi mu masu gaskiya ne kaje ka tambaye su ka tambayi ahalin misra sannan ka tambayi ah su ayarin da muka taho da su wallahi mu masu gaskiya ne ka ganin sun kafa kida sun tabbatar da cewa su suna da gaskiya ba kaman wancan na baya ba to duk da haka dai sai annabi Yusufa annabi Yaquba kai sai ya ce da su qala bal sawwalat lakum anfusakum amran bari da zukatanku ne sun kayatar da ku amran wannan lamarin kuka je kuka aikata su dan haka sai ya tuhume su kaman yadda ya tuhume su akan lamarin annabi Yusufa sai ya ce dai fa sabrun jamil ya ce, Ai, haƙuri kyakkyawa ya shi ne dace a gare ni, haƙuri kyakkyawa shi ne dace gare ni, wato shi ne zan yi, ko kuma shi ne kasance a cikinsa, shi ne fasabrun jamil ɗin. Ya ce, Hassalla ko an ya ce ni bihim, da tsammani Allah subhanahu wa ta'ala, an ya ce ni bihim zai zo man da su jami'an gaba ɗayansu, da shi buniyaminin, da shi wannan ogan, ogan wanda bai zo ba. shi ne rahubil ɗin da kuma annabi Yusuf ɗin. Don haka yi wannan lamirin ya ce, an ya ce ni bihim, bai ce wa bihima ba, ko kuma bai ce wa bihi ba. Daga in ya ce bihi, yana nufin iya annabi Yusuf ko? In ya ce bihima, yana nufin annabi Yusuf da Bunyaminu. To amma da ya ce bihim, kaga ai ogan shi ma ya ce ai dama ba zai taho ba. Kaga kenan ƴaƴansa nawa kenan suke tanguran? ƴaƴa mutum uku. Don haka ya ce, ai an ya ce ni bihim, tunda jam'i dama yana tashi ne daga mutum nawa. daga mutum uku ko daga mutum biyu abin da ya san mutum biyu ba jam'i bane mutum uku daga nan mai jam'i saboda mutum biyu za a ce mai tasniya da mirin mutum biyu ne in kuma yace mutum uku to shikenan sai a kira shi jam'i dan haka sai yasa lamirin jam'i yake an ya ce ni bihim jami'an ai zai zo man da su gaba ɗayan su innahu huwal alimul hakim hakika cewa da shi alimin masani ne hakimin mai hikima ne to sai ya faɗa masa haka ai to shine ce Allah subhanahu wataala zai tawo man da su gaba ɗaya sai yasa aka ce wato kaga nan sai ya mai da abin ga Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wata'ala zai zo mai da su gaba ɗaya duk da cewa dama an ce abin da ya sa jarabtar da aka yi wa annabi yaquba har wannan abin ya faru gaba ɗaya asalin hakikanin abin da ya faru wanda na sha faɗa muku cewa dama akwai wanda mukamin shi in ya kai wani abu in ya kai wato in mukamin shi mai girma ne kamar mukamin shi na annabi ne ko manzo ne ko kuma wani babban wali ne kuɗi to idan ya aikata wani aikin akwai aikin da zai aikata wanda kai in ka aikata shi ko duban ka ba za a yi ba amma idan shi ya aikata shi to sai an jarabce shi akan wannan abin da yi an gane sannan akwai saboda mi saboda mukami mukami ne ko magana ce za a iya samu akwai annabin da idan ya faɗi magana guda ɗaya za ta yaɗu ko ina da ko ina ko wani babban wani in ya faɗa za ta yaɗu ko ina da ko ina amma kai ɗan gama gari da ka ɗan faɗi wannan magana ko riba kama ba za a yi bai ci ba kawai daga gare ka ne shikenan kawai ta wuce wannan magana to abin da ya faru yasa annabi yaquba aka mai wannan abin gaba ɗaya duka abin ya faru an ce wata rana wasu malaman suna cewa ya yanka kaza ne, da yanka kaza sai wani miskini ya zo daga cikin makwabtan shi, miskini ne, da ya zo sai ya yi bara, da ya yi bara a cikin gidan shi miskinin ya ji kamshin wannan kazai, amma ba a bashi ba a gida, ba a bashi wannan kazar ba, shine miskini ya koma yana kuka. To wannan abin sai kawo jarumta wannan abin, aka yi wa annabi Yusuf aka yi wa annabi Yaƙubu wannan jarumta. ka ji kaza naman kaza da bai ba miskinin ba wasu malaman kuma suka ce a wanda ya fi shahara wannan kisa ita ce ta fi shahara dalilin da yasa aka yi jarumce shi da haka shine yana da sanuwa babba to ita wannan sanuwar sai ta haihu ta samu dan maraki da ta samu dan maraki shine annabi yaquba sai yasa aka yanka wannan dan marakin domin a tunama a cikin gida to abba sai aka yanka ɗan maraƙin a gabar a gaban ita uwar tashi sai haka uwar nan tashi sai ta ji sai ta ta sai ta shiga cikin wani yanayi akan cewa an raba ta da wannan ɗan ɗan an gane abin da ake nufi ita babbar ɗan maraƙai da aka yanka mata ɗan ɗanta da aka tashi yanka akan a fita waje a je a yanka ba tare da ta gani ba sai aka zo a gabanta sai aka yanka ɗan ɗan sai aka yanka ɗan ɗan wannan abin shine sai ya jamu ɗan maraƙai ita uwai sai ta kuka, sai ta kuka, sai ta kuka an yanka mata ɗanɗa a gabanta. To wannan abin shi ya kawo aka jarabta annabi Yaquba. Shi ma aka ce to tun da dai ka raba ɗa, ka raba iya da mahaifiyar shi, kai ma za a raba ka kaji akwai daɗi ko ba daɗi. Ka ji dalilin da yasa aka tafi da annabi Yusuf aka tafi da shi aka jarabta annabi Yaquba. To kaga wannan misali yanzu mu yanzu ‘yan gama gari nawa muka yi wannan? Eh? A kama ɗan maraƙi a yanka a gaban mai shi, ko kuma a kama kaza a yanka a gaban ‘ya'yanta, ko a kama ‘ya'yan a yanka a gaban iyayen. Saboda mi saboda mukamin mu bai kai haka ba Shi kuma annabi ya kuma annabi ne zai iya yi wasu magana da ita wannan saduwai. Eh? Wanda tarihi yanzu nan zai zo mana. Za mu ci gaba da yin bayanin wanda annabi ya kuba wannan sa'in da annabi wato wannan sa'in da annabi suka yi sanya a cikin jikar Bunyamin sai da yake akwai lokacin nan da ma sai da da suka yi magana tare da sa'in da annabi Yusuf suka yi magana saboda me saboda shi annabi ne zai iya magana da shi to dan haka annabi Yaquba shi ma zai iya magana da Samuel mun ji wannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da menene raƙumi ko to kaga annaba kenan Allah ya ba su wannan mu'jiza za su iya magana da shi to don haka shi ma annabi yaquba zai iya magana da sanuwai to amma sai ya zamo cewa kaga kenan ta fita daban da irin mu kuma zamantakewa da muke yi da irin dabbobin saboda mu ba mu iya magana da su ba za su iya yi mana ba ba za mu iya yi masa ba to amma kaga shi tunda annabi ne za su iya yi kaga kenan akwai mu'amala tsakani kenan to don haka sai aka kama aka yanka a gabanta to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce to kai ma bari a yi maka haka to shine ya zamo aka tafi da annabi Yusufa ba sa haɗu da annabi Yaqubu ba sai da suka shekara 80 kuma aka ce kullum idan annabi ya kuma kuka yake shi ma kuka yake saboda rabo shi da annabi Yusuf ba to shine nan to shine yake cewa innahu huwal alimul alimul hakim to da shi Allah subhanahu wataala alimun masani ne alhakimin kuma mai yawan hikima ne wata walla anhum wa qala ya asafa na'am wata walla تولى عنكم وقال يا أسفى على يوسف فوبيجت عيناه من الحزن فهو قزيم Mm.
قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرجا أو تكون من الهالكين وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين وتولى عنهم to bayan annabi wato bayan ƴaƴayen annabi Yaquba sun gama faɗa masa abin da ke faruwa akan shi Bunyamin din wanda har annabi Yaquba yake faɗa yake cewa kawai dai zuciyarku ce ta ƙara ƙayatan maku da wannan lamarin kuka shirya wannan abin amma ba komai ya mai da lamarin zuwa ga Allah subhanahu wataala da sannan Allah zai zo masa da su gaba ɗayansu bayan ya faɗi wannan magana ya ce Allah shine masani da halin da nake ciki na damuwa sannan hakimin Allah mai hikima ne a cikin aikatawar a cikin duk aikin da yake yi a cikin halittarsa yana faɗin wannan magana wata walla anhu annabi Yusuf sai ya kauda kai daga gare su sai ya kauda kai ya juya ya ba su baya wa qala sai tafi yana cewa ya asafa ala yusufa yana cewa ya damuwa ta ya bakin ciki na abusa Yusufa ya bakin ciki na ya bakin ciki na abusa Yusufa to kaga an ce wannan abin da ya faru na Bunyamin da suka zo suka faɗa sai ya ƙara motso da damuwar da ke cikin zuciyar Annabi Yaquba na Annabi Yusufa sai suka dani shi yasa aka ce nan asafa idan aka ce asafa bakin ciki ne da yafi alhuzun asafa ya fi huzun fassin kuma shi ne fi kowane shi yasa zaka ji a gaba zai ce mana wato zai ce mana eh, inna ma ashku basi wa huzni ila Allah basi shi ma bakin ciki amma bakin cikin da ya zama ya ɗauke ta kowa har ya gane kowa ya sani gaba ɗaya ba wanda bai sani ba shine sai a ce basi shi kuma huzni shine wanda ya tsaya a cikin zuciya idan aka je asafa to abin ya fara bayyana abin mataki mataki ne to shi yasa yace ya asafa ala yusufa ya bakin ciki na abu sa yusufa wa wa bi yaddat ainahu shikenan saboda wannan abin sai ci gaba da kuka da yace ya bakin ciki na abu sa yusufa sai ci gaba da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka har sai da ya zamo wa bi yaddat ainahu idanun sa suka zamo fanti dama idan dama mun sani cewa wannan bakin kwayar ita ce take gani ko ba wai farin bane to sai ya zamo idan shi ya koma fari tas wannan kwayar ta bace bakin gaba ɗaya dai sai ya bace saboda kukan da yake yi min al-huzni saboda bakin cikin da yake yi fa huwa kazim wanda ya zamo shi wannan bakin cikin yana mai karya shi a cikin zuciyarsa wato in aka ce kazim shine aiwa mutum abu ya shiru aiwa mutum abu ya shiru ya ta tara bakin cikin a cikin zuciyar shi yana haɗiye wannan bakin cikin shi ake kira da kazim fa huwa kazim ma'ana shi annabi yaquba mai karya fushi ne duk abin da aka ce ya boye shi a cikin zuciyarsa to wannan abu da ya faɗa da yace ya azafa ala yusufa shine wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa yace wanda hadisin ne aka karɓo shi daga Sa'id bin Jubair daga daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa lam tu'la ummatin min al-umami inda musibatin inda musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una illa ummati Muhammadin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata al'umma da aka bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a wajen wata musiba idan ta faru da ita sai al'umman manzan Allah duk wata al'umma da suke tunane da ta wuce na annabawan da suka shuɗe ba wanda idan musiba ta kama ta za ta ce la za ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai mu al'umman manzan Allah mu ne Allah subhanahu wataala ya bamu wannan wa idza asabakum wato wa idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji abin da Allah ya ce mana to su kuma ba wannan da aka ba su duk al'umma da suka shuɗe ba wanda aka ba wannan ya sa manzo Allah ba yace ba wanda aka ba sai mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah yake cewa ala tara idan yaquba hina asabahu ala ibnihi ma asabahu min al-huzni lam yastarji inna ma qala ya asafa ala yusufa yace yanzu ba ku ganin lokacin da abin lokacin da bakin ciki da musiba da ta samu annabi yaquba lokacin da ta same shi game da dan ɗansa domin musiba ta same shi da da labarin ya iso mishi bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sai da yace ya asafa ala yusufa abin da yace kenan saboda ni su ba a ba su wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din ban ba a wannan lokacin sai mu al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na'am to shine ce qalu tallahi tabta'u tazkuru yusufa na'am
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين Mm.
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Mm. To, sai suka ce, Ƙalu tallahi tabta'u tazkuru Yusufa, hatta takuna harban nau takuna min alhalikiyin. Qala innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari yake cewa bayan ya juya ya ba su baya sai ya ce ya asafa ala Yusufa. To su sun ɗauka kamar ya manta da annabi Yusufa. Inda wajen shekara tamanin eh har ya mutare annabi su sun doka da haka sai suka ce qalu sai suka ce tallahi wallahi min rantsi da Allah tarta'u tazkuru yusuf kai dai ba za ka gushe ba kana ambatan yusufan nan kai dai ba za ka gushe ba kana ambatan yusufan nan wannan tarta'u din nan wannan kalmar ce ta fasi'u ko ma fasi'u yan uwar ma bariha waɗanda su ba sa amfani da in kaga fati'a ta zo ko bariha ta zo dole sai da wani harafi na korewa ko ma fati'a ko kuma la fati'a ko ma bariha ko la bariha ko da kau kaga ta zo ita kadai iya fatiya dinnan kamar yadda ta zo a nan cikin alqur'ani tabtabu to dole sai ka kaddara wani harafin da ke korewa ta saboda din saboda korewa take kaga nan ma da yace qalu tallahi yace tabtabu to amma kaga mai kaddara wa sai ce ni yace la tabtabu saboda dole ne suna tare da wannan harafin ko da iya su kadai suka zo haka nan bariha ko da kaga bariha to ta zo tana tare da la din nan ne dai ko da a kaddarawa ne sai ka kaddara shi ko la koma ko lam dole suna tare to shine yace sai suka ce wallahi tabta'u ai ba za ka gushe bare ta bukuri Yusuf kana ambatan annabi Yusuf nan hatta ta kuna hardan har sai ka kasance mai tsananin rauni wato nan hardan din nan har sai dai ka kasance kana gab da mutuwa haka kana kana tsinkaye akan halakarka saboda tsawon wannan jinye taka da tsufan nan naka ba dai za ka gushe kana ambatan annabi Yusuf ba watakila dai har sai mutuwa ta kusanto maka rauni ya zo maka shine suke nufi da wannan arzan din har sai rauni tsananin rauni ya zo maka sannan za ka manta da annabi Yusuf din nan au ta kuna min alhalikina ko kuma in ma hakan da kasance ba har sai ka kasance daga waɗanda suka mutu kenan halikina kaka ce wai na halaka ko ya halaka ko na ba in ka fi nan ka samu matsala eh saboda nan ana magana ne akan annabin Allah shine annabi Yaquba sun suke magana suka ce au takuna min alhaliki na ma'ana ko ka ko har sai ka kasance daga waɗa- daga waɗanda suka mutu yawa ka je da ka ce har sai ka kasance daga waɗanda suka mutu to shine nan malamai suke cewa da suka yi wannan rantsuwai sun yi wannan rantsuwai suna haƙurƙurtar da shi ne a bisa abin da ke faruwa da shi saboda damuwa eh damuwa da baƙin ciki to shine wasu malaman suke cewa idan kake cewa to ta yaya za su rantse misali idan ka ka tambaya to ta yaya za su rantse akan abin da ba san hakikanin sa ba sun ce wai ba za annabi yaquba ba zai gushe ba yana ambata annabi sufa har sai ko ya halaka ko kuma har sai rauni ya zo masa sannan zai daina ambato gashi ba san hakikanin abin da ke nan ba tun da dai a ƙarshe za a nuna mana mahaifin nasu ga su har sai da masu haɗu da annabi yusufa to ya aka suka rantse da abin da ba san hakikanin sa ba to shi ne sai malamai suka ce ai abin da ya sa suka rantse wannan rantsuwa ce ta galabatu zanni an gane ko mun san kuma galabatu zanni dama rantsuwa ta kasu kashi kashi wajen guda uku ma akwai rantsuwa ta gamus ko wanda mutum ya san abin ƙarya ne ka zo kai rantsuwa wannan ita ce haram ko kuma ka kulla a zuciyarka ka kulla a zuciyarka ka san abin nan abin ba ka da tabbas a kansa kuma zuciyarka ba ta karkata a kansa ba ka zo ka ce shi ma za ka yi rantsuwa shi ma akwai matsala a amma abin da kai dai a zatanka a zatanka wanda zatanka ya tafi da cewa abin ba zai yi ba sai kai rantsuwa kuma akan haka to shine aka ce wannan ba a kama mutum da laifi a kansa saboda shi ake kira da galabatul zanni to su ma wannan sun yi galabatul zanni ne su dai suna tunanin wajen shekara tamanin ba yadda za a yi annabi su fahimta dan haka sun yi galabatul zanni ne dan haka wannan ba za a kama su da laifin ba ita galabatul zanni tana a matsayin rantsuwa ta ce ƙi a wannan take a kai. Nam, to shi ne yake cewa qala inna ma ashku basi wa huzni ila Allah to ni dai yanzu na kai karata na kai karar basi bakin ciki na shine dama mun ce basi shine babban bakin ciki wanda ya fi huzunin ya fi shi karfi shi yasa ma yace azimul huzni allazi la yasbiru alaihi hatta yabussu ila an-nar kaji ko abin da ke basi shine babban bakin ciki wanda ba a hakuri akan sa har sai ya dace ta akan mutane wannan shi ya kira da basi to shine yace to na kai karar bakin ciki na zuwa ga Allah subhanahu wataala da damuwa ta zuwa ga Allah nan an ce dalilin da yasa annabi Yakuba ya faɗi wannan abin shi ma sai da aka mai wahayi sannan ya faɗi wannan addu'ai na cewa inna ma ashku basi wa huzni ila Allah an ce abin da yasa kaman wanda hadisin Abdullahi bin Sabbi ya rawaito wannan hadisin yake cewa wata rana wani makwabci wani makwabcin Annabi Yaquba ya zo ya samu Annabi Yaquba yake ce masa wai kai Annabi Yaquba wai kai me ya sanya ka kake kuka har ya zamo idan kai makance sai ya ce ba komai bane ba shine kukan da nake akan rashin dan dana Annabi Yusuf sannan kuma sai ya ƙara tambaye shi yake to ai naga kuma gashi har ka duke sosai ga shekarun ka bai kai ka duke ba shekarun ka bai kai idanun naka ma su rufe ba amma gashi idan ka rufe kuma gashi har ka duka yace wannan idan nawa saboda annabi Yusufa ne shi ya kawo min haka shi kuma dukawa ta saboda Bunyamin shi ya kawo mana haka to shine nan da ya faɗi wannan magana sai Allah subhanahu wataala ya ce a annabi Yakuba za ka kai karata zuwa ga wani na zaka ce wai abin da ya kawo ma wannan zaka faɗa ka ce har zaka je ka bayyana ka ce wai bakin cikin annabi Yusufa ne dan na tafi da annabi Yusufa dan an tafi da annabi Yusufa shi ma Bunyamin an kama shi ne zaka faɗa wa wani ka ce shi ya kawo ka makance shi ya kawo ka duke ka ji fa abin da aka ce mashi saboda ya faɗa kamar yanzu a zo a tambaye ka a zo a tambaye ka a ce kana cikin wani yanayi sai ka bani labari to kaga shi nan a haƙƙin annabawa wannan abin ƙara Allah ne aka yi ƙara Allah ne aka yi to wannan abubuwan fa duk su ne fa za ka ji duk wannan abin shine sufa yake tafiya a kansa shine sufa yake tafiya a kansa in maka shiga cikin wannan littafin hikamu ko wanda yake magana tsantsa a kan sufanci wanda zaka je yana cewa ma idan ka ɗaga hannu kana roƙon Allah kana cewa Allah kaman kaza Allah kaman kaza alamu ne na rashin kunya ka ga Allah ba ka da kunya har kake ɗaga hannu kake roƙon Allah to wannan irin shine ha tafiya ce ta sufayi su kuma abin da suke magana akai shine ah yaya Allah ya riga ya ce ya rubuta duk abin da zai faru na farko da na ƙarshe alƙalami ya riga ya bushe wato an riga an ɗauke alƙalami takarda ta riga ta bushe ba wani abin da za a ƙara rubutawa tintini tun lokacin da Allah ya lauki da mahafuz ya alƙalami Allah ya sa aka rubuta abin da zai faru da abin da zai kasance to dan menene kuma da rashin kunya ka zaka daga hannu kana cewa Allah sai ya canza maka abin nan kuma ka san abin ba zai canza ba to shi ne zuba suka ce wannan rashin kunya kace ga Allah to shi yasa su sufaye karatun sa daban yake kar kai dake ce zaka taba shi in ka taba matakar baka yi ba sai zama abin kashin ku amma kai kuma idan aka koma ga shari'a ai manzo Allah ce ma eh addu'a'u ibadatun ko addu'a ibada ce sannan ce kuma addu'a'u ma salahul mu'min addu'a makamin mu'mini ce to amma kaga a sufance aka ce idan kai to ka yi rashin kunya ga Allah kuma kaga idan aka shiga aka bincika kuma abin haka yake Allah ya riga ya rubuta komai ya ce ya rubuta komai da abin da za a yi da abin da zai faru da abin da zai zo komai an riga an yi ba dama a canza kawai misali yanzu ne a ce kana da goga a cikin shagonka misali shi kenan kawai sai ka zo ka ce ogan sai ce maka waɗannan kayan gaba ɗaya wannan kuɗin shi kaza wannan kuɗin shi kaza wannan kuɗin shi kaza wannan kuɗin shi kaza sannan kuma duk waɗannan kayan a nan suke ba za a ƙara shigowa da wasu ba ba za a ƙara fita da wasu ba ba za a komai ba ba za a ƙara kuɗin su ba ba za a ƙara ƙasa da kuɗin kayan ba a'a suna nan a yadda suke haka za a yi kuma duk kada wanda ya ƙara yin magana wannan magana haka take dole haka kuɗin kayan nan da muka sanya haka take to ku kuma yaran shagon kun kai ku goma shi kenan sai aka samu ɗaya daga ciki sai ya zo ya ce kai ga wannan kayan a naira su dubu ɗari mana da su kuma kayan a naira dubu ashirin suke kawai sai ya zo yana cewa kuma alhali ya riga an zauna ya ce kada wanda ya ƙara magana kada wanda ya ƙara cewa kada wanda ya ce sai an ƙara kayan nan ko kuma ya riga ya tabbatar da cewa kuɗin kayan nan ba za a ƙara su ba ba za su yi ƙasa ba ba za su yi sama ba an riga an sanya musu doka ya zauna da duk malaman gaba ɗaya da wannan kai ya zauna da yaran nashi gaba ɗaya ya faɗa musu kuɗin kayan nan kaza da kaza ya ka samu guda ɗaya sai zo yana cewa kuɗin kayan nan a maida su ashirin oga ko kuma a maida su naira dubu ɗari oga kaga ba wanda ya magana sai shi yaya kenan shi ya sa kunya a cikin lamarinsa kuwa eh to wannan shine sufa suke anguwa shine sufa suke anguwa to wannan shi ake kira da sufanci ma'ana ne an tsarkake Allah subhanahu wata'ala a hakikance to amma kuma zaka dawo kai in ka dawo a shari'a kuma shi kenan shi ma wannan kuma shari'a kace shi ma to shi yasa ake so a hada biyu ga shari'a ga shi wannan ilimin wanda yake na hakika na sufanci wanda shi yana taimaka ne akan kawai ka kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala guda ɗaya ba za ka kai wani kuka ko wani abu ba zuwa ga wani Allah. Allah dai shi ɗin da yi. Allah dai shi ɗin da yi. To wannan shi ne kaɗan daga cikin misali da za mu iya bada a kai kenan. To shi ne, to shi ne annabi Yaquba shi ne fa yake faɗawa. Kaga shi annabi Yaquba faɗa kawai yayi tambayar shi shi makwabcin nan kamar yana mai jaje ne sai yake faɗa masa. To amma wannan faɗar da yayi sai Allah yake ka kai ƙarana. Shi yasa za ga a cikin hikamu ɗin ma yana dai a cikin kaman aka ce idan ka je kana wato in ka je kana faɗa ma wani yanayin da kake da ciki kamar neman taimako ko wani abu to kamar ka kai ƙara Allah ne shi ma yana daga wannan ci kamar ka kai ƙara Allah ne to shine akan wannan abin sai annabi Allah subhanahu wataala ya mashi wannan wahayi daga nan ne sai ya ce a'a na tuba na tuba Allah ka gafarta min kuskure ne nayi a gafarta mani to shikenan nan annabi yaquba he sai Allah subhanahu wataala ce to an gafarta maka to nan ne daga nan duk idan aka zo aka tambaye annabi yaquba wani ya same ka ne sai ya ce inna ma ashku basi wa huzni ila Allah idan wani ya zo tambaye shi ce a'a annabi yaquba ba ke damun kane naga idan ka ya makance ko yayi kaza yace inna ma ashku basi wa huzni ila Allah to ya tsaya haka baya ƙara wani bayani ya ce a ga dalili ga dalili saboda ni saboda ya san abin da aka mai a baya yawwa shi ne ce wa a'alamu min Allahi ma la ta'lamu na sani na san abin da baku sani ba min Allahi daga Allah subhanahu wata'ala eh shi annabi Yaqub yake faɗa wa su wannan din su su ƴaƴan nasa waɗanda suka zo suka kawo musu kokin cewa Bunyamin yana can gurin shi ne yace ya san abin da baku sani ba na san abin da baku sani ba to alhamdulillah ina tare sai mu tashi ya baniya izhabu fatahassu فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا لقوم الكافرون نعم والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر بركاته لما سبق الناس الحاج العالي إلى سبيل الرحيم وعلى آله حق من العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا الحمد لله رب العالمين ثم شاء الله